سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا في الحق بالحق وعلى آله أسرارك المستقيم حق علمه وبهداه العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلوات وسلامه على سيدنا مولانا محمد الفاتح الحاتم وعلى آله وصحبه والتابعين من هذه إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم وما مسجد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بان فارا da karatu risala ta imamin shafi'i a fikira ta nawa aka kwana a fikira ta dole aka kwana ya kai babu albayanul hamis fikira ta 104 eh?
ɗari da hudu za a tashi yawa 104 ne ko fikira ta 104 shine babul bayanin rabi ko Ah, babul bayanin rabi babun bayani na hudu قال الشافعي إمام الشافعي يتي الله قال الداء قريشي كل ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara mimma laysa fihi kitabun daga duk wani abu da Qur'ani bai zo da shi ba amma aka ga sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo da shi wa fi ma katabna fi kitabina hadha da kuma abin da muka rubuta a wannan littafin namu min zikiri ma manallahu bihi alal ibad daga ambatan abin da Allah subhanahu wata'ala ya baiwa da shi ga bayi min ta'allumil kitabi wal hikima daga cewa lalle su tsaya su koyi qur'ani da hi- da hikima wanda ita ce sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma cewa ya sanar da su haka ɗin inda sun tsaya nema inda sun tsaya neman ilimin qur'ani to ko Allah zai ba su ilimin Qur'ani inda sun sa neman ilimin a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ita ce hikima inda shi Imam Shafi ya tafi a kai to Allah zai ba su ilimin hadisi na manzon Allah to duk wannan dalilin ya shirya da mu ala anna hikimata su cewa abinda ake nufi da hikima duk inda aka ambace hikima sunnatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam tsarin manzon Allah sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma amma zakarna tare da abin da muka ambata a baya min maftarar Allahu ala halqihi min da'ati rasuli daga abin da Allah subhanahu wata'ala ya dora ya faranta akan halittarsa na cewa shi su tsaya su bi manzon Allah wa bayyana min mawrihi allazi wara'ahu Allah bihi min dinihi ya fito fili daga wajen da ubangiji ya aje a wannan abin a shi a cikin addini ad-dalilu dalili ya fito fili ala annal bayan fil fara'il mansusat fi kitabillahi bisa cewa duk wani bayani da za a yi game da duk wani abu da Allah ya faranta wanda aka faɗa a littafin Allah min ahadi haziluju za a yi bayani ne daga ɗaya daga cikin wannan fusakun min ha ma'atar kitabu ala gajil bayani fi a ciki akwai abin da ƙur'ani ya zo da cikakken bayani a ciki ƙur'ani ya zo da cewa wani abu farilla ne kuma ya tsaya ya yi bayaninsa falamin ma tanzili fihi ila gari ya zamo kenan a wannan halin ba a bukata a zuwa wani abu bayan ƙur'ani ƙur'anin ya wadata wamin hama a ta'ala gatil bayani fi fari yana kuma daga cikinta abinda ya zo da matuƙar bayani game da faranta shi wabtarara rasuli da kuma yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana fa bayyana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anna lillahi kayfa faru manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana daga wajen ubangiji kaka aka faranta wannan abu wa alaman fararahu ya bayyana akan wa Allah ya fararta wa mata zulu baruhu wasu to yaushe ne wani abu a cikin wannan yakan kau yaushe ne misali kamar juma'a kaga Allah ya fararta ta to amma aka ce kamar matafi a Qur'ani ba a faɗi cewa matafi juma'a ba ta waje ba kansa ba a Qur'ani ba a faɗi cewa mace juma'a ba ta waje ba kanta ba a Qur'ani ba a faɗi cewa bawa juma'a ba ta waje ba kansa ba sai a ɗauka idan ba don wannan bayanin ba cewa ai tunda juma'a juma'a tana tana zuwa ne makofin azhar ita ko azhar ai ta wajaba akan mace ta wajaba akan matafi ta wajaba akan bawa to amma kuma kaga juma'a sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa a'a ai ba ta wajaba akan matafi ba ta ba a ba ta wajaba akan bace ba ta wajaba akan bawa shine wakacin da wani abu daga ciki yake gushewa waya sutu da sanda yake tabbata waya jibu da sanda ke wajaba wa minha ma bayyanahu an sunnati nabihi bila nas kitabi akwai a cikin abin da Allah ya faranta akan bayi abinda daman ubangiji ya bayyana shi ne daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da cewa qur'ani ya kawo shi ba ya zama qur'ani bai kawo ba amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya bayyana wa kullu shay'in minha bayanun fi kitabillah duk dai wani abu da yazo a sunna yana bayanin abin da yazo ne a qur'ani duk wani abu da zai zo a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ba a ganshi a qur'ani ba to dai yana bayanin abin da yazo a qur'ani ne tunda dai qur'anin ya zo da gaba daya cewa lalle ne akan al'umma su tsaya su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa matakar sun yi biyayya ga manzon Allah to suna kan daidai suna kan shari'a wa in tudi'uhu tatadu wa kullu man qabila anillahi fara'ira fi kitabi duka wanda ya karɓi farillai da Allah ya faranta a ƙur'ani daga wajen Allah kabila a rasulullahi sunanahu to ba makawa sai karɓi sunonin manzan Allah daga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba na za a kace kai za ka bi ƙur'ani ba za ka bi sunna ba domin matuƙar ka bi ƙur'ani to ai wannan zai wajabta ma ka bi sunna domin bin sunna yana cikin ƙur'ani bi farillahi da aka rasulihi ala tunda ubangiji ya faranta yin biyayya ga manzo akan halitta gaba ɗaya wa an tahu ila kumi ya faranta wa halitta gaba daya cewa su kai lamarin su gaba daya ga hukuncin manzon Allah wa man qabila rasulillah fa anil lahi qabila duk wanda ya karba magana da manzon Allah ya fada ko ya karba abin da manzon Allah ya aikata to ya karba ne daga wajen Allah bima faradallahu min ta'ati saboda Allah ya sanya bin manzon Allah dole akan al'umma fa yajba'u al-qabul bima fi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qabul li kulli wahid minhum ma anil karba ga abin da ya zo a cikin ƙur'ani da kuma karba ga abin da sunan manzala sallallahu alaihi wasallam ta zo da shi ya haɗa karba ga kowanne daga cikin su cewa kowanne daga cikin su dai daga wajen Allah ne ƙur'ani daman magana Allah ce abin da manzo Allah kuma ya faɗa to ƙur'anin ya shaida cewa duk abin da ya faɗa gaskiya ne wahayi ne Allah ya masa wa ma'a yuqanil hawa in huwa illa wahayun yuha wa in tafaraqat turul aswab allati qubila biha anhuma ko da yake ta yiwu rassan dalilan da yasa aka karba daga gare su ya bambanta kama a halla wa harama kama yadda yake Allah ya halatta ya haramta wa farara ya faranta wa hadda bi asbabi mutafarrika ya fidda iyaka da dalilai mabambanta kama sha'a yadda Allah ya nufa jalla sana'u yabansa ya girmama la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun ubangiji ba wanda yake da ikon ya ce masa me yasa kai kaza bayi ne suke a matsayin da za a tambaye su me yasa ko kai kaza babu bayanin hali babu bayani na biyar qala Allah tabaaraka wa ta'ala ga misali ubangiji tabaaraka wa ta'ala ya faɗa a Qur'ani wa min hasu alisa fa wala takashara masjidil haram duk daga inda ka fito to inda zaka yi sallah wajibi ne ka fuskanci inda masallaci mai alfarma shine Ka'aba yake wasu ma kun tumbo lu juwa kun shadara a duk inda kai inda za ku yi sallah to wajibi ne akan ku ku fuskanci inda masallaci mai alfarma yake fafara alaihim har su ma kanu an yi wallo juwa kun shadara a wannan aya ubangiji subhanahu wata'ala ya dora akan bayi lalle lalle cewa a duk inda suke su fuskanci ka'aba in zai za su yi sallah wa shadaruhu shadaru ma'anarsa ma'anar shadaru jihatuhu inda yake jiha da yake fi kalamin arab a zancen larabawa idza qulta aqsidu shadara kaza da zaka ce ina nufin shadara kaza ma'rufun annaka taqulu aqsidu qasda aini kaza sananne ne a lugar larabci sananne ne a wajen dukkan wanda ya san larabci cewa kamar ka ce ne ina nufin waje kaza inda ainin kaza yake yani kasda nafsi kaza yana nufin nufin ainihin inda kaza yake wa kazalika tilqa'ahu haka nan kalmar tilqa'a ita ma tana nufin wajen ko talqa'a jihatahu tana nufin jiha kamar yanzu misali na suratul qasas walam ma tawajjaha talqa'a madana wa tilqa'a madana qala asara bi an yahdiyani sa'a as-sabil ai astaqbilu tilqa'ahu ai na fuskantar inda yake wajhatahu da jiharsa wa inna kullaha ma'anan wahid duk wa'annan kalmomin ko da yake lafuzan su ya bambanta amma dai manufa da su ɗaya ne wa in kanat bi alfazin mutalifa ko da yake ana kawo ta da lafuzza mabambanta wa qala hufa ibn dudba dan a san cewa larabawa suna amfani da shadaru akan waje hufa ibn dudba mawaƙi na larabawa yake wato shi hufafu dinnan ɗan umaru ne nurba ɗin da ake faɗa mahaifiyarsa ce wadda ita asalinta bahabashiya ce baƙar fata ce sai zamo ana danganta shi zuwa gare ta shi hufafu yana cikin sadaukan larabawa waɗanda ake ji da su ya riski musulunci wato an haife shi tun kafin zuwa musulunci amma allah ya kaddara ya riski musulunci kuma ya musulunta ya ya zamo ya ƙi musulunci kyakkyawa da shi aka buɗu makka da shi aka buɗu makka shi hufafo ana faɗa cewa ɗaya ne daga cikin mutum uku larabawa wanda suke amma bakan fata da shi hufafo ɗin da an tara mai mu'allakan nan da kuma sulaikum umair a wannan duk larabawa ne amma kuma bakan fata saboda kowanne a cikinsu sai zama mahaifiyarsa baka ce sai kuma ya zama ya bi mahaifiyar a wajen launi eh, ya bi mahaifiyar a wajen launi yake faɗa alaman mubulgun amuran rasula wa ma tuhurin risalatu shadara amri na'am ala alhamdar a sama ya kamata a yi bayan da zan suka sa ta a kasa ba kuskure ne na'am man mubulgun amuran rasula wa zai isar wa amuru wata wasiƙa tawa rasulu anan ana nufin wasiƙa wa ma tuhurin risalatu shadara amri amma wasiƙa me za ta yi a wajen amur don ka aika wa da amur wasiƙa wasiƙan nan ba za ta wadatar ba amur sai dai ya ganka shi ne zai iya wadatarwa wa ƙara sa'idatu ibn ju'ba sa'an ko ju'ayyata sa'idatu ɗan ju'ayyata yake ɗan ju'ayyata ju'ayyatu bi wazni sumayyata to yake cewa a ƙorin ummi zamba'in a ƙini su dole su shaɗara bane ta mimi ina cewa da ummi zamba'in ki ci gaba da zama a kan raƙuma wanda suka doshi gurin banu ta mimi to shi ma nan yi amfani da kalmar shaɗaro yana nufin waje ko inda wakala da kitul iyali da kitul iyali ya faɗa وقد أذن لكم من شر سجركم عول له ظلم تغشاكم كدا وقد أذن لكم أذن لكم من شر سجركم حول حقيقة wani babban abin tsoro ya doso ku ba kakkautawa daga iyakarku daga wajejen inda iyakarku take to shi ma anan yi amfani da kalmar shaɗaru yana nufin waje shaɗar sagare kuma wajen iyakarku lahu zulam wannan abin tsoron yana da duhu wani bisa wani daga shafinmu duhun da za su zai zo gare ku kiɗa a yanki yanki wa ƙala sha'ir wani mawaƙin kuma yace innal asira biha da'un muhamiruha fa sha'ruha basarul aynaini masuru innal asira haƙiƙa mu da ake kira asir biha da'un akwai ciwo akwai cuta a wajen muhamiruha da yake ya cuɗanye ta fa sha'ruha ko fa sha'raha basarul ainihi masu shi yasa in dai wajenta ne to ganin idanu sai ya zamo abin daukewa sai zama in ka dube ta to sai ka shiga uku a saboda wato ciwon da take da shi shine na jan hankali da waje ne da in ka je ko ka gani ka iya rabuwa da wajen yake da wuya wajen ko da dan adam zai je a ce rabuwa da wajen yana da wuya so da yawa kan zamo ai ciwo ne ga dan adam irin wannan kaga fa shadar ha shi ma anan yi amfani da kalmar shadaru yana nufin wajen wajenta qala shafi'i imam shafi'i yace wato asir sunan gari ne mashhuri yanzu a cikin kasar saudiya ko akwai gari asir wannan garin to yana cikin garuruwan a saudiya ko قال الشافعي امام الشافعي yace yuridu fil qara yana nufin inda take wato inda take basarul ainaini ganin idanu masu abin daukewa ne wato abin gaba wato inda idanu ta dubi wajen sai ya zamo ba abinda zai kalla in ba nan ba wani hawa ko inda take tilka a jihatiya shine wajen jihata wa haza kulluhu wannan baituttuka da na kawo ma'a gairihi min ash'arihim tare da ire-irensa daga waƙoƙin larabawa yi bayyano anna shaɗarar shai'i kasdu aini shai'i yana bayyana mana cewa an ce shaɗur shai'i yana nufin nufar ainin abu idza kana mu'ayanan fa bisawa idan dai za ta yi a ganshi da idanu to ai kana ma kenan ya zamo an dube shi an kalle shi an tsaya inda yake saitinsa wai za ka nemi gayyaban fiblista idan ya zama ko ba ba za ta yi a ganshi ba to kuma sai a yi istihadi don a tabbatar an fuskanci inda yake bitawajjuh ilai ta fuskar ta fuskar fuskanta gare shi wa zalika aktharu ma yumkinuhu fi irin wannan a istihadi shine mafi yawan abin da zai wa mukallafi imkani a cikin irin nan wa qala Allah ta'ala ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wato anan imam shafi ya kawo wannan dan ya nuna mana cewa wani bayani ana samu daga harshen larabci shi yasa duk wanda yake so ya san addinin musulunci wajibi sai ya kwarance a harshen larabci domin qur'ani da sunna su ne su ne addini su kuwa duk da larabci ne wa aslul hadisu qur'an wal hadisu wa kullu ilmin minhuma mawdusu a to ashe kenan dole in ana bukatar a sanin sai fa an samu kwarewa a sanin larabci duk wata kalma a samu ga asalinta yake ya larabawa suke amfani da ita wa qala Allah ubangi tabaraka ta'ala yace ja'alna lakum nujuman tatadu biha fi dhulumati al-barri wal bahr ubangi subhanahu wa ta'ala shi ya sanya muku taurari domin ku gano hanyar da za ku bi ku gano alƙibla da sababinta a cikin tsananin duhu na tudu ko na ruwa wa ƙala ubangiji ya faɗa wata aya wa alama wa bin najum ya tadu ubangiji ya sanya alamomi ga halitta daban-daban a tafiye-tafiyensu yadda za su gane inda suka dosa za su gane ina alƙibla take su kan suna iya gane guri da fuskar amfani da taurari inda taurari ke fitowa da inda suke faɗuwa fara karhul alamat in ya sa wani subhanahu wata'ala ya hanci alamomi ga halitta wani saba lahumul masjid haram ubangiji ya kafa musu masallaci mai alfarma a matsayin wanda shine za a fuskanta yayin duk wata sallah wa amara an yatawajjahu ilai ya umarta halitta cewa lalle ne in dai sallah za su fuskance shi wanda ma tawajjahu ilaihi bil alamat allati halaka lahu ba za ta yi ba wanda baya makka ya ce zai iya fuskantar ainihin masallaci mai alfarma sai dai ta fuskar yin amfani da alamomin da Allah ya halitta tunda dai baka maka ba ganin ka'abar kake ba amma za a amfani da wasu alamomi ne wanda za a gano wajen ina ka'abar take sai a fuskanci nan in za a yi sallah wal uqulil lati rakkaba hafi sai da amfani da hankulan da ubangiji ya hada ta a jikin dan adam allati sadallu biha ala ma'rifatil alamat hankulan da suka yi amfani da ita don su gano wannan alamomin wa kullu haza bayani duk wannan wani bayani a shi wani bayanin na abin da zo a shari'a yana zuwa ne daga fahimtar ɗan adam da kuma yin amfani da wasu nau'o'i na halittar Allah yawa dole wajen gane wani abu na shari'a sai ɗan adam yi amfani da wani abu na cikin halittar Allah kamar wajen gano ina alƙibla take a ce za a yi amfani da taurari ko a yanzu a zamanance a ce a ai ga waya a hannunka wadda ta yi tana iya fidda alƙibla ka danna ka fidda ta nuna ma ina alƙibla to kaga duk wannan je halitta ce ta Allah tabaraka wa ta'ala kuma duk wannan bayani ne na ayan nan wa min haisu haratta fa walli wa taka shadar al masjid al haram wani mutum min ni ma ce daga wajen ubangiji dalla sanahu ya bar sa girmama wa qala a wata aya kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce washidu zawai adlin min a game da sha'anin saki ku ringa shaidar da waɗanda suke adalai biyu daga cikin ku addala wa qala yace mai manta rawar min shuhada daga wanda yake kun amince musu kun yarda da su a cikin masu ba da shaida wa abana ubangiji subhanahu wata'ala ya bayyana annal adala cewa wanda yake adali al'amilu bi da'ati shine wanda yake aiki da bin Allah tabaraka wata'ala ba wani bane adali wanda ya aiki da bin Allah faman ra'ahu amilan biha shi yasa kenan ashe ya zama su halitta duk wanda suka ga yana aiki da bin Allah tabaraka wa ta'ala kana adala sai su ɗauka lalle cewa wannan adali ne wa man amila bihi lafiha wanda ya aiki da sabanin wato biyayya ga Allah kana ilafal adli sai zama shi ba adali bane ya saba da adali wa qala jalla sana'u a wani wajen kuma ubangiji yake faɗa iransa ya girmama la taqtulu sayda wa antum hum kan ku ce za ku kashe farauta alhali kuna cikin harama da hajji ko umra ko kuma ma kuna cikin ƙasa mai alfarma wa man qatalahu minkum muta'ammidan dukkan wanda ya kashe farauta a cikin ku da gangan fajaza'u misla ma qatala minan nar abinda yake kansa dole ya bada sakamako mislu ma qatala minan nar sakamakon da yake daidai da irin dabbar da ya kashe a bada sakamakon kuwa daga dabbobin gida ya kuma bihi zawa adalin minku wanda za a samu adalai biyu a cikin ku da za su yi kunci da cewa wannan dabba ta gida ita ce daidai ita ce makwafin wannan dabba ta jeji hajji za a ba da wannan a matsayin hadaya baligal ka'aba da za a kai ga ka'aba fakana mislu ala zahiri a karbar ashiya shabahan fil izami min al badal a sai kamar ya zamo a zahiri da aka ce mislu ma katala wato shine mafi kusancin abubuwa kama da dabbar da aka kashe dangane da girma a wajen jiki wata faƙar da zai man takallama fi sai dai min asar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala aqrab al-ashiya'i shabahan min al-badal masabobin wanda suke bayani a game da farauta da matsayin muhrimi in ya kashe farauta wato daga sabon manzo sallallahu alaihi wasallam sai zama ta gamu akan cewa mafi kusacin abubuwa ana wato kama da jiki shi ake nufi a nan da aka ce misulu ma katala fa nazarna ma kutila min dawa bisai sai zama kenan abin da zamu yi zamu bincika abin da shi muhurmin ya kashe daga dabbobin da akan farauto ayu in kana minan na'ami aqrab minhu shaban wani abu ne daga dabbobi na gida yake ya fi kusacin kama da shi fada ina hubi sai mu ce wannan zai bayar a matsayin fidiya ko wannan zai bayar a matsayin sakamako ولم يحتمل ولم يحتمل المثل من النعم القيمة فيما له مثل من البدن في البدن من النعم abin da aka ce kama daga dabbobi sai zama ba wai yana nufin a dubi kimar dabbar da aka kashe ta jeji ba a ce kudin da za su sai kamata a wajen dabbobi na gida a'a abin da aka faɗa cewa aka yi inda yana da kama a dabbobi na gida a wajen jiki to shi za a baya illa mutakarahan baɗin sai fa in an fita wata hanya ta ɗora magana dole akan wata ma'ana wadda za a iya cewa ta wani jan ba a fili take ba boye take tsakanin zahirul a'ammu aulal ma'ana ne biha sai abin da yake na fili wanda ya fi ɗaukar umumi ya zamo shi ne ya fi cancantar ma'anonin da haka wa hadha al-istihad alladhi yatlubuhu al-hakim bi dilalati ala al-mithli wannan shine irin kokarin da wanda zai yi hukunci a irin nan zai nema ta fuskar gano wata dabba ce ta gida za a iya cewa ta yi daidai da dabba ta jeji وهذا السلف من العلم irin wannan ilimin irin wannan nau'i da ilimi dalilin alama wa sabtu qawla hada dalili ne bisa abin da na faɗa a baya ala an laysa li ahadin abadan an yaqula fi shay'in halla wala haruma illa min jihati ilmi bisa cewa ba wani da yake da dama har abada ya faɗa a game da wani abu cewa wannan abin daidai ne ya halatta ko kuma ya ce wannan abin haramun ne sai fa ta fuskar ilimi magana ce ta addini ba maganar canki faɗi ba magana ce ta ilimi wajen hatul ilimi alhabaru fil kitabi aw sunnati aw ijma aw qiyas a fuskar sani shine ko dai labari wato dalili na kalili kenan wanda shine qur'ani ko sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam ko ko ijma'i ko ko qiyas wanda shi imamin shafi yake ganin asalai na fiɗo gaba ɗaya sun iyakantu a cikin waɗannan hudun ƙur'ani ko hadisi ko ijma'i ko ƙiyas wa ma'ana hazal babi ma'anar ƙiyas abin da ake nufi da wannan babin shine dubo ma'anar ƙiyas li'annahu lahu fi dalil ala sawabil qiblati domin ta fuskar wannan kwatantawa za a gano hujja bisa cewa in an dubi nan ya dace da inda ka'aba take wal adali ko za in an binciki wannan an ga halinsa kaza ne to ya tabbatar da cewa adali ne wal misri ko kuma cewa wannan dabbar ta gida ita ce take kwatankwacin dabban nan ta farauta ranar da za ta tashi fikira ta ɗari da ishirin da biyu wato alkiyasu na eh shaɗar sunan kuma an yi amfani da kalmar a wata ma'ana shi yasa shaɗar ɗin ba wai ma'anar ta kaɗai wajejen ba kamar ana shaɗar iman ana nufin ɓangare na imani illa iyaka ta wani wajen sai a ce duk dai ma'anonin asalin su ɗaya tun da ɓangaren abu ai wajensa kenan wajen da shi yake kenan yawa a ɓangaren abu kaga da aka faɗa a ɗago shaɗar iman alwala ɓangare ne na imani to
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم